إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومداره العظيم الحمد لله za mu tsora kan karatunmu na alfatahun rabbani fi ma ya hataju ilaihin muridin tijani na shehu muhammadu bin abdullahi bin hassanai a shafi'i sau da kuma muna cikin albabul awal na wannan littafi mai albarka wanda na mu tashi ina wa ummuhu radiyallahu ta'ala anhu to a karatunmu na baya ya yi bayani a kan wato nasabar maulamu shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu wanda ya daga ta tun daga gan shehunmu shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu har zuwa kan saidina hassan ya sayyada dan sayyada fatima alaihassalam ya ga sayyidul wujudi wa alamun shuhudi sallallahu alaihi wasallama wannan wato nasabar shehu tijjani zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abu ne wanda yake wanda yake tabbatacce wanda kuma batin irin dangantakarsa da shugaba sallallahu alaihi wasallama wato shehu radiyallahu ta'ala duk kakanninsa bayan asali da Allah ya ba su ga su kuma amma abota shuhura ne da wulaya da kuma ilimi yanzu shi a cikin wanda muka ambata kafin shehu tijjani radallahu ta'ala anhu na biyu na hudu kakansa na hudu muhammadu bin salim sun ce shi ne farkon wanda ya yi ƙaura ya zo nan wato ya zo nan aini malin ya zo ya zauna wanda shi ne ya auri wata baiwar allah daga cikin wata ƙabila da ake ce musu banu tijana a nan aina madin don haka ake dankanta maulanmu shehu tijjani zuwa gare su su a hawali ne haloli ne na shehu radiyallahu ta'ala anhu yawwa haka shi ma kuma wato kakansa na uku kakansa na uku shi dan muhammadu salim shi dan salim din shi ma wato haka shi ma yana daga cikin wanda suka shahara da wulaya da kuma tadalisi na ilimi da kuma da sha'anin koyarwa da kuma wato yi fice wajen bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallama hakanan shi ma baban shehu tijjani wato muhammad kenan muhammad bin muktar mahaifinsa shi ma haka yake an san shi da ilimi an san shi da tsantsini an san shi da ibada an san shi da wulaya ya yi shuhura akan haka sannan kuma kamar yadda su magabatan suka kasan cewa kana muddar rasan lil hadisi wa tafsiri wannan shi ne ma'unwanin da ake bashi malamin ilimin tafsiri ne da ilimin hadisi yawwa sannan kuma ya shahara wato wajen wato wadidda ma'ana ya sharaha akan tsayawa kan addini har ana masa laƙabi da ibn umara saboda tsayawarsa kan addini shi mahaifin shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu to a haka shehu tijjani ya fito a cikin waɗannan shugabanni gashi sharifi ji kan manzon Allah wannan babu ta babu a ciki gashi kuma iyayensa gabaki ɗin sun shahara da ilimi da wulaya da addini haka shehu tijjani shi ma ya fito wanda za mu ji nan gaba shi ma yadda ya taso da sha'anin ilimi farko zai yi bayani nan gaba har da cewa su alkur'ani tun da yana shekara bakwai daga baya kuma ya shagara da sha'anin ilimi kamar yadda shehu maimunatul buri da yake faɗa wa ba da zashi ta galabil ulumi faja'al al-gamira kalam mafhumi wa hafizal qur'ana an sab'i sinin an shayi alimin ziddin matini yawwa ya haddace alkur'ani ya shigala da ilimi shi yasa kullum muke ga yan uwa ta dariƙar tijjaniya dariƙa ce ta aiki dariƙa ce ta ilimi wanda suke adar dariƙa ta za ga ba sa sako-sako da addini ba sa wasa da addini kuma dariƙa ce ta ilimi za ga shugabannin dariƙan nan dukkan ɗinsu ma bijiman malamai ne kowanne a cikin zamaninsa za ga ya fifita a cikin sha'anin ilimi kuma za ga an masa shaida da sha'anin wilaya dukkanin almajirin shehu za ga haka suke na'am to kuma to ya gama magana da sha'anin bangaren iyayensa maza sai kuma ya zawo kan mahaifiyarsa sai ce wa ummuhu radiyallahu anha wato wata lu'ulu'a ce wadda take a tsarewa Allah ya ya tsare ta ma'ana kamammiya ce ita kuma jauhara ce wadda take a bar ɓoyewa ita ce asayyida aisha sayyada aisha ita ce mahaifiyar shehu tijjani da Allah ta'ala anhu wannan ta yi dace ta yi dace wannan na'am
بنت السيد الجليل أبي عبد الله سيدي محمد بن السروسي التجاني المضاوي يجي إر shugaban nan wanda yake aljalili shine abu abdullahi muhammad bin sunusi wanda yake attijani almabawi wanda yake mutumin nan aino madin yake da yake attijaniyu ma'ana bita shididil me ita ta din ane mata shadda attijani abayi wa kisira yake shi kuma jimin din ana yin tafifinsa ko kuma a yi tashdidin shi jim ko a yi ta hafifin sa ko kuma a ko a ce attijani ko a ce attijani
wala ya abaina ta'i wal jim tsakanin yawun din da tawu din tsakanin wato tsakanin ta'un da jimin babu ya'un a tsakanin su
kama huwa mabdudun kamar yadda aka yi dabtin sa a cikin bugyatul mustafidi
nisbatan ila qabilatin ma'rufatin
wato an dangana su zuwa wata kabila wadda take sananniya a nan garinsu yuqalu lahum yuqalu laha tijanata abinda ake ce kenan can banu tijanata su a hawalin shehu tijani ne ɗan uwan mahaifiyarsa ne a nan su a hawali ne na shugabanmu shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu
غلبت عليهم النسبية إليهم yace danganan su zuwa ga wannan alƙar yarin jayi zuwa gare su an rinjayar da an rinjayar da wato danganan su zuwa ga wannan alƙarya sai ake kiran su attijani
wal mubawiyu da aka ce mubawiyu kuma
nisbatan ila qaryati ayn madin wannan kuma an dangana su zuwa ga alƙaryar ainu madin ne wanda nan ne mahaifin shehu tijjani a nan shehu tijjani ya tashi
wa hiya qaryatun shahiratun bis sahara ya ce wata alƙarya ce da ya zama ta yi shuhura a nan sahara sahara ash-sharqiyya a sharƙi wajen can bin biladul magarib a garin magarib
wa manaqib abaihi radiyallahu anhu ya ce darajoji na na iyayensa shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu mazkuratun fi jawahir al-ma'ani ya ce abin ambato ne a cikin a cikin littafin jawahirul ma'ani wa bughyatil mustaqim da bugiyatul mustafidi wanda wannan littafin duk mun karanta su a da shehu yawa da jawahirul ma'ani da rumahu an yi saukarsa an yi saukarsa an yi saukarsa da shehu radiyallahu ta'ala yawa da ita kanta bugiyatul mustafid da sauran littafai ma wanda suka samu fi- wanda suka shafi ihun dariqa a wannan mahallin shehu ya karantar da mu da su
wa ghayrihima min kutubi at-tariq da wani su ma min kutubut dariqi daga cikin littafan dariqa wa yatlubaha man aradaha to wanda yake nufin su to sai je neme su shi bugatul mustafiri mun dan yi karatun sa kwanaki ko mun dakatar shi kuma jahil ma'ani alhamdulillah kamar yadda na faɗa mun yi karatun sa tare da sheuna mun yi saukar sa ina can ya kai su hudu ko su biyar tare da shehu radiyallahu ta'ala anhu da sirri mabu da sauran littafai na dariƙa na'am wanda akwai tape nasu audio nasu da yawa akwai shi gurin yan uwa musamman alhaji aminu ko wanda akwai su kusan duk karatukan da shehu ya akwai su a gurinsa yawa in yan uwa ana da buƙatar aji yadda wannan tafan da muke yadda show ya karantar da su to duk a nema alhaji aminu suna nan tili guda da na bidiyon ma shashi na bidiyo kaɗan haka ko amma musamman na odiyon akwai su da yawa suna nan yawa a nan za ka je da show yake zancen auliya yawa nan za ka je da show yake zancen shugaba sallallahu alaihi wasallama yawa na'am muje
ولد رضي الله عنه بقرية عين مادي yace an haifi maulan mu shehu tijani a alƙaryar ainu madin
سنة ألف ومائة وخمسين من الهجرة الشريفة النبوية shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin daga hijira hijirar shugaba sallallahu alaihi wasallama eh shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin a wannan shekara aka haifi maulan mu shehu tijani kaga zai kama shekara nawa kenan yau muna shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijiriya shehu mu shehu tijjani kuma ya bai an haife shi a duna shekara 1150 wanda a miladiya ya in ka juya shi miladiya zai kama 1737 a miladiya na'am
وقد أرخ بعض أهل الفتح من أصحابه رضي الله عنهم ميلاده رضي الله عنه ya ce shashin ma'abuta fatahi daga cikin sahabbansa mulamu shehu tijjani sun sanya tarihin haihuwar shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu bi qaulihi da fadinsa
مولد الختم in suka ce maulidul hatami لإسقاط أصل لفظة الختم yace ta hanyar sarayar da wato shi alif da lamin din nan na lafzin alhatamu
لأنها لا تقرأ في درج الكلام domin a cikin zance ai ba a karanta ba a- a cikin darji kayan ba a karantawa da ita
ولعمري إنها لتاريخ في غاية ya ce na rantsi da mahalicin raina hakika ita wannan wato la tarihi ne wanda ya zo a cikin matuƙar tausasawa
لموافقة الواقع saboda dacewarsa da abin da ya afka a wannan lokacin na zuwan wato wani babban bijimi da yi a daidai wannan lokacin kuma in an ka in in ka buga hisabin shekarar wato maulidul hatami sai ga ya dace da abin yadda ya zo a wannan shekara nafa'an Allahu bihim Allah ya amfane mu da su
وصفته الكريمة yace siffar sawar take mai girma
وصورة شكله الفخيمة da kuma surar wato yadda shehu yake surar jikinsa wanda yake mai alfarma
أنه رضي الله عنه cewa maulamu shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu كان أبيض اللون yake mai hasken launi ne shehu tijjani mai hasken launi ne
مشربا بحمرته yace hasken nasa kuma abin sh- wato sirkawa da wani jajija ba haske ne da shi dawu irin mutanen can yammacin duniya ba ko kuma ja ja bau irin mutanen turkiya ba a hasken jiki ne da shi kuma jikin nasa abin cutsanyawa da wani ja ma'ana dai shehu tijjani kyakkyawa ne to malam sharifi jikan manzon Allah su damun wannan gida ai an san su da kyau yanzu ka duba yadda yadda su fadali suke a halbaiti yadda suke kyawawa wanda an gan su matsayawa ake ana kallon su saboda suna gidan annabi sun fito da halbaiti ne yawa yadda sa- a cikin hajjatul wada'i mazala sallallahu alaihi wasallama ya sanya fadalu a bayan taguwarsa da bazala to daga muzdalifa zai tafi mina suna tare da fadalu ba mun karanta ba wata mace da ta ga ta ga fadalu sai ta tsaya ta dinga tsira mai ido tana ta kallon sa saboda kyawun sa manzala sallallahu alaihi wasallam gashi yana kallon gaban sa amma sai ya sanya hannunsa yana ture wato fuskar fadalu shi ma kada ya kalle ta saboda yana matashi a wannan lokacin saboda tsananin kyansa to haka wannan gida ice to shi shehu tijani sharifi ne tangararren jikan manzon Allah ne tsakaninsa da manzon Allah ba za ka samu sama da mutum 25 ba to don haka ya gado wannan kyawun na gidansu shehu tijjani ya gado wannan kyawun na gidansu yadda za ga malamai suna siffanta wasu daga cikin shugabanni ina ta ibn shahab zuhuri ne yake cewa inda yake shimfita wasu wanda suka ɗauko wani irin sirri na kyawu na shugaba sallallahu alaihi wasallama suka wannan wurasar wannan sirrin yake kawo kita bi hamzatun wa ibn ammil mustafa qusani wa sa'ibun wa abu sufyan wal hasani kaga yake kawo yake yake kawo abu sufyan bin al harisi dan abdul muttalib kaga shi ma dan ahlul baiti ne jikan abdul muttalib ne dan uwan manzon Allah ne ga sayyidina hasan wanda malamai suka ce in ka kalle shi daga cibiyarsa abin da ya sama yana kama da manzon Allah sayyidina hasan din sayyida fatima ga kuma kusam suka faɗi kusam ɗan abbasu shi ma kaga ahal baiti ne ɗan gidan manzan Allah ne suka faɗi sa'ibu sa'ibu wanda sahabin manzan Allah ne shi ma malamai suka faɗe shi wanda sun yi gadon wannan kyawun da wata irin kamanceceniya na kyawu saboda dukkanin kusan dukkaninsu ahal baiti ne in banda sa'ibu to haka maulamu shehu tijjani shi ma ahalul baiti ne jikan manzon Allah ne don haka sai ya ɗauko ya gadon kyawu da kwarjini irin na gidansu sallallahu alaihi wasallama yake kuma mai madaidaicin tsayi ne shi shehu tijjani in ka ganshi wato ba za ka ce masa dogo can ba wato matsakaici ne ko kuma ka siffanta shi daga darta a matsakaici ne gashi kuma mai hasken wato wato farfara gashi kuma jauhari sauti ne kana jin muryarsa ka san namiji ne yake magana ga kuma wato amu wanda yake mai kyau a tare da shi ga kuma alƙadari Allah ba shi alƙadari mai girma farko ne kamar yadda muka faɗa a baya bacin irin nasaba da Allah ya masa cewa jikan manzon Allah ne ga shi iyayensa dukkaninsu bayan nasaba malamai ne to kuma wajen kuma girmansa wajen addini wannan kuma ba za ka sami irinsa ba tsayawarsa kan addini tsayawa don an ce gashi sharifi ne amma an faɗa masa ma tsoratarwa ike tsayawa shehu kan addini wannan ba za ka sami irinsa ba da binsa ga sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su ma malamai sun ce ba za ka sami irinsa ba wanda duk mutanen zamaninsa sai da suka yi masa shaida akan cewa wajen wilaya da taƙawa da bin annabi da ilimi malaman zamaninsa ga baki sai suka yi masa shida akan cewa babu kamarsa kamar irin shi Muhammadu kurdi da ya haddasu a Masar wanda a wannan lokacin shine babban malamin ƙasar Masar an san ƙasar Masar sama da shekara kusan dubu ma waje ne na ilimi amma da shehu tijani shiga ƙasar Masar ga baki ɗaya sai zama malaman Masar sun zama almajiransa wajen sha'anin ilimi da wajen sha'anin wilaya a zuwa tsofanin sirrin Allah a gurinsa da ya shigo ƙasar fas a lokacin ƙasar garin fas nan magarib cika take da manya-manyan bayan Allah manya-manyan waliye amma duk wanda ya gan shi sai ga ya jawo zuwa gare shi ya ga irin lamarinsa ga Allah wanda daga cikin irin zancen sama za yadda wato shi hafizul musiri ya kawo har za ka ji shi radiyallahu ta'ala anhu akwai wani daga cikin daɗaɗen maganganunsa don kasan tsayawarsa kan Allah yana cewa wala na ƙa'idatun wahidatun an hatan buɗu jami'ul usuli annahu la hukuma illa lillahi wa rasulihi wala ibrata fil hukumi illa bi qawli rasulillahi sallallahu illa bi qawli llahi wa qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa anna aqawilal ulama'i kulluha batilatun إلا ما كان مستندا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل قولة لعالم جاءت جاءت بكل قولة لعالم جاءت مخالفة لصريح القرآن المحكم ولصريح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فحرام الفتوى به بها وإن دخلت في كتب الفقه لأن الفتوى بالقول المخالف لنص القرآن أو الحديث كفر صريح مع العلم به فقال عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي سيد محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة wannan maganganun shehu tijjani ne wa man araba an qaulin lahi azza wa jalla fil hukumi faqad hakama bi hukumil jahiliya qala ta'ala eh afa bi hukumil lahi afa bi afa bi hukumil jahiliyati yabguna wannan yana daga cikin maganganu na maulamu shehu tijjani yake cewa muna da wata ka'ida kwaya daya ita ka'idan nan shine wanda a kanta dukkanin wani asali ake gina wani asali ya ce ƙa'idar tamu in ji molamun shehu tijjani cewa babu mai hukunci sai Allah sai manzan Allah ya ce kuma babu izina babu duba a cikin hukunci sai faɗin manzan Allah sai faɗin Allah da faɗin annabi ya ce dukkanin maganganun malamai duk abin da wani malami zai faɗa in dai ya saba wa zahirin faɗin Allah da faɗin manzan Allah shehu tijani ce batilatin wannan baɗili ne ba haka ba ne ya ce dukkanin wani faɗi na wani malami da ya zo ya saba wa zahirin nassin alƙur'ani da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shehu ya ce haramun ne a yi fatawa da wannan ya ce ko da an shigar da shi a cikin littattafan fiƙihu ya ce domin fatawa da faɗi da ya saba wa nassin ƙur'ani ko hadisi tare da mutum ya sani da saninsa ya kawo abin da ya fi saba wa ya fatawa da abin da ya saba wa ƙur'ani da sunna ya ce to wannan wato kafirci ne saboda faɗin Allah wa mallam ya hakun bima anzalallahu fa ulaika humul kafiruna sannan shi ya kawo hadisin wanda ya farar da wani abu a cikin lamarinmu wannan wanda babu shi a cikinsa fahuwa raddun to shi ne su wato ice wannan ƙa'ida da shehu ya kawo ta da wannan hadisai da wannan ayon alƙur'ani to ya ce wannan shi ne halin shehu tijjani shi yake nuni akan halinsa da mu'amalarsa ɗula hayatihi to kajiyar da shehu yake kuma halifansa molomu shi ibrahim shi ma haka yake ba yana faɗa ba yana cewa a yana su hallul hazala wa ƙafu muhammadan ku ajiye duk wani wasa ku ajiye duk wata hayaniya ku tsaya wa annabi in ji molomu shi ibrahim duk wani wasa duk wani hayaniya duk wani abin da ba daidai ba ku ajiye shi ku tsaya ga annabi to shi sa shi batijja ne in kaga ya kauce hanya yana saba wa shari'a annabi to a wani wajen ya gano a wani wajen ya gano amma dai ba a cikin dariƙa ba ba a cikin faiza ba in ka shigo faiza ba abin da za a gani sai tsantsar Allah sai tsantsar bin annabi sai fana'i da annabi an nuna ma yadda za ka kare cikin annabi shi yasa in ka shigo faida wato sai ka samu majingina da za ka ba Allah sosai ba yana faɗa na cewa ujiru liman ya awi ilayya li annani khadimul ladahla hashimi ajiru wanda ya taro kansa zuwa garin mu sai ya samu mafaka amma saboda ni saboda ni hadimin annabi ne saboda ni kuma ajiri ne na annabi aikin annabi nake dakiman cikin aikin annabi nake in ji maulamu shi ibrahim to kaga in ka shigo sai ka samu hanya ko za ka samu stretch wadda za ka ba Allah wadda za ka ba annabi na'am na'am ya ce kuma ga daɗin zance ya ce ga kuma wato mai fasahar harshe ne shehu tijjani ka duba ka ga irin fatoyinsa da ya yi a kan fannoni na ilimi daban-daban ya ce ga kuma kwarjini ga kuma wato wa'azantarwa baya barin gaskiya ina naka ce abin da aka siffanta shehu da shi baya barin gaskiya baya yadda a saba wa Allah a hadararsa yace kuma hadararsa ta yi suna da bin sunnar annabi da koyi da annabi a cikin komai na'am ga kuma wato wato nauyin hankali shine girmamawa nauyin hankali ga kuma kunya a hadararsa ga kuma wato shine jalala ga jalala ta nasaba ga jalala ta ilimi ga jalala ta aiki diya tattare maulamu shehu tijjani ga kuma girma na ilimi girma na addini girma na addini girma na wulaya duk wasu dango wato dangononi na girma wanda za a alfahari da shi na addini shehu ya tattare shi babu wasa a tare da shi haka ma halifan su yake maulan shehu ibrahim ba wasu haka kuma duk halifofin shehu suke shi yasa mu ma mabiya ya dace a gan mu akan Allah ya dace a kan mu kan lamarin annabi ya dace a gan mu kan sunnar manzon Allah ya dace a ga karewar mu cikin annabi ruhin bai zama bai san komai ba sai annabi gaban mu kuma a gan su kan aikin annabi kan bin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama الحمد لله